مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمه الله a ci gaba da karatunmu a littafi na sharhu sunna na imam al-barbahari rahimahullah muna karatu ne a matsala ta 142 a idda malam yake kawo mana jawabai dangane da siffofin kaya za ka gane mutanen da suke yan bidi'a ne ko masu munanan aƙidu ya faɗa mana cewa idan ka ji wani daga cikin mutane ya cewa aiwa ne na wasib ne ko ya ce wannan ɗan shi'a ne shi rafidi ne ko mun karanta kuma dukkan abin da malai yake nufi da sharhi da malam ya kawo zamu tashi da malai yake cewa qauluhu wa idza sami'a ar-rajula yaqulu fulanun ko mushabbahun aw fulanun yatakallamu bit-tashbih fa'lam annahu jahmiyun yace li anna al-jahmiyya wal mu'tazila والعشائرة والماتريدية يرون أن الإثبات الصفات تشبيها فيسمون أهل السنة الذي يثبتون لله الأسماء والصفات بالمشبهة لأنهم يثبتون لله الصفات malaka cewa idan ka ji wani daga cikin mutane yana cewa ai wane yana kwatantawa ai mushabbahun ne ma'ana wai yana bawa Allah siffa domin aƙida wanda ba ta halin sunna ba su ba sa yarda a ce Allah na da siffofi ko yana da sunaye tare da cewa ubangiji ya kira kansa da siffofi na cika da kamala a ƙur'ani ga sunan da yawa ba za masu kirgu ba manzala ya faɗa a cikin hadisai ingantattu siffofin Allah da kuma sunayensa a ƙuduri na ahalin sunna wal jama'a shine ka yarda da siffar da Allah ya bawa kansa a cikin Qur'ani ko manzon Allah ya faɗa game da Allah ka tabbatar wa Allah wannan siffar da ya tabbatar wa kansa ko siffar da manzon Allah ya tabbatar wa ubangiji ba tare da ka kwatanta siffar ko kuma ka bata misali irin yadda kasan siffa ta waɗansu abubuwa a duniya ba Allah ya kira kansa cewa shi mai ji ne ko to kawai ka yadda Allah mai ji ne kuma ka ce Allah yana ji amma wanne irin ji suka ce ji wanda ya dace da siffa da matsayi da girma na ubangiji Allah yana gani eh Allah yana gani na yi imani da haka saboda Allah ya kira kansa yana gani kuma manzon Allah ya faɗa mana cewa Allah yana gani wani irin gani wanda ya dace da ubangiji ba tare da kasuranta ko ka kwatanta shi da wani abu da ka sani ba na fata an gane to su a wurinsu idan ka bawa Allah wai irin siffar nan cewa Allah mai ji ne ko yana gani ko mai ilimi ne ko zai zo ran tashin kiyama da dai duk abin da Allah ya faɗa game da siffofinsa sai su ce a'a ba za a faɗa haka ba sai su canja abin su yi tawili su ba da wata ma'anar da ba ita Allah ke nufi ba ba kuma ita manzon Allah yake nufi ba misali da wani ya zo sami imam malik ya ce masa ya imam malik wata aya ta qur'ani ga sunan Allah ya faɗa a guri da dama ƙur'ani cewa ar-rahman al-arshistawa ko Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi to wani irin daidaito Imam Malik rahimahullah sai ke cewa ah daidaito dai siffa da ma'alumin kowa ma santa wal kaifa majhulun amma ka ce wani irin daidaito Allah yayi a suranta daidaiton ita wannan babu wanda ya sani wal imanu bihi wajibu kuma ka yi imani da cewa Allah mai rahama ya daidaita kan al'arshin sai ce wannan wajibi ne wasu alu an ku bid'a tambaya game da hukumar ce bid'a ce sai ya umarci ɗalibansa su ɗauki wannan mutumin su kore shi a makarantarsa saboda zai kawo musu wani abu da yake fita daga cikin tsarin aƙida ta musulunci ke na fata an gane to duk siffar Allah haka ake tafi a kanta idan Allah ya ce yana da hannu ka yarda Allah yana da hannu wani irin hannu Allahu ala amma na yi imani yana da hannaye ma guda biyu shi Allah ne ya faɗa da kansa ko yahudawa suka ce yadullahi maglula Allah ce gullat aidihim wal'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani in fi kayfa yasha suka ce hannun Allah a dunkule yake baya kyauta baya ciro shi baya da kuɗi sai Allah ya ce ya tsine musu game da wani abu ne suka faɗa ya ce a hannayen Allah guda biyu suna buɗe suna shimfiɗe yana ciyar da halittunsa yadda ya ga dama ya azurta wasu ya takaita wasu arziki wata ran ya ba su da yawa ya hana wasu wani sai wata rana ya samu kuɗi wata ran ya zama ba haka dai kai da Allah ga dama haka yake kayansa haka sallah ce yana da hannaye guda biyu manzon Allah kuma tabbatar da hadisin ga cewa Allah ubangiji yana da hannaye guda biyu kuma shi hannayen Allah guda biyu yace gaba ɗayan su dama ne to anan kawai kai imani babu surantawa saboda manzon Allah ne ya faɗa ina fata an gane domin suka ce ai dan adam ma kansa akwai abin da shi kansa yana da abin Allah ya samar abin a jikinsa amma bai san abin ba ko ba zai iya bada siffar abin ba ko kowa ya jira da hankali ko kai ko baka da hankali ba to amma hankalinka me hankali ya kalinsa take wani iri ne hankalinka kowa ya yarda yana da rai ba haka bane to menene rai menene kallon rai yaya rai yake a ina rai yake ba wanda ya sani sai ubangiji amma kuma ka yadda kana da shi ko ba haka bane zaka zo ka zauna ka gaji haka kawai sai ka jime bacci ka gama ka yi sai ka kwanta shine kawai ayi abin da zaka yi amma san da baccin yake zuwa kai baccin baka sanya abin yake faruwa ba haka kawai zaka yi sanda Allah kuma ya ga dama sai ka ga ya farkar da kai ka ganka a wani irin yanayi ma da bai kamata ba da sauransu na fata an gane so abu da yawa da Allah ya saka ma a jikinka kana ta'ammali da shi babu adadi amma baka sanya yake ba to ballantana kuma ubangiji da kansa yaya abu da shafi Allah da kake kokarin cewa sai ka kwatanto ka gane cewa yaya sifar shi take to haka wannan shine kuskure to zaka gane muguwar aqida irin ta duk wanda ba ahli sunna ba dama mun karanta a tambaya in maranto mu'tazila ne ko rafida ne shi ko su ne asalin jigo na bid'a ga baki daya ma'ana shi'a da bangarorinta mutazalanci da bangarorinsa za mu dan karanta kaɗan a cikin nan amma mun taɓa karanta a tambayan ba kumanta ba to su ne da ga su ne ɗan haƙiƙa su ne ɗan faira su ne ɗan ash'ariya su ne duk wani abu da kasan irin waɗannan inda zai zo yana magana akan tauhidi suka ji ya ce idan a ilmantin littattafansu na tauhidi sai ce wai ba a cewa Allah yana sama kuma wai ba za a ce Allah yana ƙasa ba ba a cewa yana gabar ba a cewa yana yamma ba a cewa yana kudu ba a cewa yana arewa ba a cewa yana kusurwa to ya kenan kaga kenan a dunkule a buye ya ce maka babu Allah ko ba haka bane wannan karatu ne da tsoho ne a littafansu na nan a ajiye da wannan ta fara fitowa a yanzu faira da hakika sai suke faɗan abin a zahirance ko ba ga bane sai mutane suke ganin kamar wani sabon abu ne amma da matan haka na kide su su bangare biyu ne imma ba su yadda akwai wura mai suna Allah ba imma kuma suna ganin ayoyi komai ma kawai Allah ne shi yasa zai ce shi ma kansa Allah ne zai ce kai ma Allah ne zai ce komai ma Allah ne wannan ina aqida ta mutane suke da aqida irin ta wannan tafiya da ta faira ta ruwa ne duk irin wannan tarkatan da duk suna aqidar su ko zaka ji masu waƙoƙin su na waƙoƙin a cikin abubuwan su daga sun sun dauki waka a matsayin addini ne karfi to suna fadar aqidar su a cikin waka ko an yi waƙoƙi da dama masu nuna cewa babu Allah suna fadan kuma haka kuma sun yarda da haka saboda shine kudumin su to a kokarin cewa ka kauce wai kokarin kar su bawa Allah siffar da ya faɗa kansa sai sun kawo wani abu sun yi tawili to a ƙarshe kuma sai ka zo ka kore Allah ma gaba daya inda idan ka ce Allah ba shi da makani ba a masa wuri to ga a ƙarshe me zaka zo ka faɗa shi zaka ce babu Allah kenan to dole sake da shi Allah in aka tambaye ina Allah yake suka ce yana sama a saman saman baka gan al'arshin sa shikenan ka huta to wani irin kaca ni iyanan na sani kuma na imani da haka kuma ga hujja qur'ani ga ta hadisi kuma shi ma da yake ce maka ba za ta yana yana yana da makani din ba ba za a ce Allah yana guri kaza ba haka suke faɗa su a cikin su to zai zo na maka magana akan cewa an dauki manzon Allah an yi Isra'i an yi mi'raji to da ka kashi mi'raji sai ce maka aka tafi sama ta daya ta biyu ta uku ta kaza ta bakwai saman sama can ta gunwa kaga shi kansa ya dake nan mafi Allah ya da Allah yana sama kenan amma saboda a cikin aqidar bai karanta ba a gayawar cewa Allah yana sama to sai ki ta ba kansa wahala kuma shi ma yake cikin wahala kuma yake cikin imuwa na fata kuna ganewa zaka duk siffar da Allah ya bawa kansa a ƙur'ani ko manzon Allah ya faɗa game da Allah kawai kai imani haka ne ba tare kuma da kasuranta ta ba kaga ko da a cikin halittun Allah da yayi ai ba duk komai bane yake zama iri daya zai iya zama sunan su daya amma aikin su ba ɗaya ba siffar su ma ba ɗaya ba ko kana da kuliyarka a gida tana da hannu hannunta irin naka ne ba irin naka ba to kaga to barin tana kuma ubangiji zaka idan Allah ya faɗi siffarsa imani shine kanka faɗa kai tsaye babu tawili to su sai ka ce mace sai maka a ba za ta yi hannu na Allah ba sai da ce kudirar Allah wayan ka faɗa hannu wai ka kwatanta Allah ai da bayin sa kenan sai ka ce a ai ubangiji ya faɗa mana cewa laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da ya kama da ubangiji amma kuma duk da haka wa huwa samiul basir a aya ɗaya ce ya ce babu wani abu da ya kama da shi shi ubangiji amma kuma wa huwa sami'u shi mai ji ne albasiru ko mai gani ne a gani ka huta kawai ka zauna lafiya Allah yana gani Allah yana ji Allah yana magana Allah yana so yana fushi yana farin ciki duk Allah ya faɗa yawa to su kai sai wai ahli suna suna siffanta Allah da wannan siffofin cewa Allah yana ji yana gani ya ce wai ai sun ba wa Allah siffar halittinsa daga sai suke kiran duk wani ahli suna cewa shi ai mushabbihi ne ma'ana mai kwatanta Allah da halittu ne to asalin masu wani sune ce jahamiya kenan sune jahamiyawa sunan da a gurin su suke tafiya kan cewa kwata-kwata aiki baya cikin imani kawai inda kana son Allah ka san Allah kawai kai musulmi ne kuma zaka ga aljanna ba maganar kai sallah kai azumi kai a su babu wannan shi da su jahamiya kenan kawai gari ya waye kawai ka ce kawai kai kana san Allah shi kenan eh to duk suna a duka layin fairan ne shi ma ai zai maka shi kauna da shauki shine addinin sa da aka ba ruwansa da wani maganar ibada da wani ayyuka ya tunda yana kaunar Allah a yadda raya yana kaunar manzon Allah to shi shi ya gama addini to kuma ga a duniyar ahli sunna wal jama'a su kuma ba haka bane imani dole sai kai kuduri a zuci ka yarda da Allah da mandansa sannan ka furta a bakinka ko sannan kuma ka yi aiki da gabanka duk abin da yazo na imani sallah alamin imani ce aga kana sallah azumi siffar mai imani ce aga kana azumi ko kiyaye haƙoƙin bayin Allah siffar masu imani ce aga kana yi kin yin zalunci Allah ne ya hana sai ka ga baka zalunci baka cin haram baka ƙarya baka cin amana duk abin da Allah ya haramta ga baka yi wannan shine kayi aiki na imani yasa hatta aljannar ma dan Allah nuna maka duk da cewa shi zai baka kyautarta amma sai ya sa ka wani abu kayi to a sanadiyar abin da kai shi kuma sai baka bonanzar aljanna bayan an gama an tafi aljanna ko sai Allah ya ce yan aljanna inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura ai wannan adan da aka baku to sakamako ne da kuka yi aikin da kuka yi a duniya wa kana sa'yukum mashkura aikin da kuka yi a duniya Allah ya gode shi yasa ya baku aljanna na fata an gane haka hakinin sai ka yi aiki ta ba gurin jahamiya to su ba maganar ka yi aiki kawai da kana san Allah shi kenan zaka shiga aljanna ba wata magana kawai ke yasa su tsarin su da naka ba iri ɗaya bane ina a su suna da nasu suna tawili ne sai su canja sai su kawo wani abu da ba asalin abin da Allah ke nufi ko manzansa ba yasa malamai suka ce ai ba za ka fassara Qur'ani ko hadisi ba sai kana da magabaci daga cikin sahabban manzan Allah da kuma tabi'ai wannan aya da ka faɗa haka wani sahabi ne ya faɗe ta haka ka gane to sai a karɓa wannan a da ka faɗa wani tabi'i ne ya faɗi karɓi da gurin wani sahabi a irin wannan fasarar taka to sai a karɓe ta amma dan ka faɗa aya ka fassara da ra'ayinka bar maka ganga kawai za a yi ba shi ba nake samun yan kalakato su fasa gwani da yandaren su ya ga dama su ce kaza su ce kaza suna ta bulin bituwa suna ta hauka amma ba su da wani magabaci daga cikin sahabbai da ya fassara ara irin wannan abu sannan kuma shi fassara qur'ani na da hat- hatta a gurin sahabbai galibi ai suna komawa ne gurin manzo Allah sai fassara musu yasa dole idan ka kawo aya ko ko abu na addini na hadisi to sai an samu sahabbai suna tafiya akan wannan fahimtar tata shine ake cewa salafus salih shine salafiya da ake cewa salafiya din bana muna bin qur'ani da hadisi abu sa fahimta da karantarwa irin ta sahabbai da tabi'ai ba fahimta ta ko taka ko ta wani makamancin su ba duk wanda ba su ba duk fahimtar da Qur'ani to sai a bar shi da kayansa sai a dauko ta sahabban manzon Allah su ne almajiran manzon Allah su ya fara yau bayani baki da baki suka ji to sai a ji suya suka dauki wannan aya to sai a yake da ita Allah samu dace kace dan kaji mutun yana cewa aiwa ne ko mushabbahun ne au fulano ya takallabi tashbih ko kuma yana cewa aiwa ne yana maganganu dangane da siffanta ubangiji ya ce falam annahu jahamiyun to ka sani cewa shi wannan mutumin ba jahamiye ne da annal jahamiya saboda su jahamiyawa wal mu'tazila da mu'tazila wal asha'ira da asha'ira duk abu ɗaya ne bambanci shine lokaci bayan lokaci kun gane da malamin da ya karantar da wannan kashin aji na farko da sad na biyu shine ake samun kan bambancin sunan nakin su amma duk kudirin su abu ne guda daya sune jahamiya sune mu'tazila sune asha'ira idan ka tuna shekarun baya can can za ka karantar da kai ne farkon karatun ka na addini bayan qur'ani ta maka a dauko mai qawaid a cikin qawaidi akwai wani abu da farko za su wanda maka ana ce masa wai sifatul ma'ani da sifatul kaza da kaza ko sai a ce Allah shine abin da ake sa tauhidin asha'ira ko su gaba daya a siffofin Allah kadai guda bakwai suka yarda da shi su kuma eh kuma su din ma suna tawili sai a ce maka as-sami'u Allah mai ji ne kuma ya ce maka ba da kunna ba to yanzu kai ne kake ba Allah siffa kawai ka ce mai ji ne shikenan kawai ka ga magana kawai ka zauna shikenan ka huta ma al-basiru mai gani ne ba da ida ba to haka duka waɗannan suna ba kansu wahala kuma kai ba za ka ma taɓa gane mai suke nishi ba saboda ba maganar manzan Allah wace tana da wahalar ganewa amma an ka dawo duniyar sunna za ka koya daga an ma bayani kai ka gamsu kuma ka gane saboda Allah maka ai fitira salima ba za ba ka bukatar ma tambaya kan Allah yana da hannaye Allah yana ji Allah yana gani Allah yana zance ko ba da gushi ba yana zance daga cikin zancen Allah ga Qur'ani nan azancin Allah ne na ba ta an gane to haka ka ci Allah ba zance kuma yana yin zance sadda ya ga dama ya faɗa abin da yake so ya faɗa mala'iku abin da yake so ya tabbata hadisi cewa idan mutum mutumin kirki ne a bayan ƙasa yana yin gaskiya yana zama da masu gaskiya yana faɗan aikin gaskiya yana bin dokokin shari'a sai Allah ya ce mala'iku kun ga wani dan wani nagari kaza ina san shi alaka jibrilu kai maka so shi me yawa ma yau an faɗa wani a gasho baka sani ba saboda matsayinsa abun Allah ko ba za a gane ta siffarsa ko ta wani ayi abu da ɗinsa ba daga nan sai Allah suka masa soyuwa a ban ƙasa duk mutumin kirki na ƙaunar sai na mutunta shi kuma za a waya gari wani ubangiji ya ce wani ɗan wani na gari kaza ina fushi da shi Allah ka tsare imanin to haka Allah yana faɗar abin da ya so a sad da ya so da haka ne wannan shine ake cewa su ne mu'tazilawa su ne asha'ira su ne maturidiya duk ana tattara suna da daga lokaci bayan lokaci kamar da ce maka yan faira yan haƙiƙa ina ba ta an gane duk da ga koma suna koma su tike ne akan bangaren jahamiya da mu'tazila din duk shi ne abu amma suna canja kansu sunan naki da kuma waɗansu tafiyarsu daban ya ce ya rauna anar isbatar siffati su suna ganin cewa wai tabbatar wa Allah siffa tashbihun to ya kamar ka kwatanta Allah da wani daga cikin halittunsa ne wani kuma wannan ba haka bane yace fa yusammuna ahlus sunna sai suke kiran ahlus sunna alladine subhanahu lillahi alasma da suke tabbatar wa Allah sunaye saboda ubangiji ya faɗa cewa yana da sunaye ko walillahi alasmaul husna fad'uhu biha ba haka Allah ya faɗa Qur'ani ba Allah da sunaye mafiya daukaka masu cika da banƙaye in za ku doki Allah to ku roki Allah da sunayen nashi mana kafin ka roki Allah ka yi addu'a sai ka kira sunan Allah wanda duk ka sani wanda ka haddace Allahumma ko rabbana ko ya hayyu ya qayyum ya jalal wal ikram ya badi as-samatul ardi idan idan irin su sai ka roki Allah bayan ka kira Allah da sunan shi da yake so sai kuma ka yi addu'arka sai Allah ya amsa maka na fata an gane to su a gunsu ba za a ce Allah na da sunaye ba kuma ba shi da siffofi in ji su sai suke cewa ahli sunna masu tabbatar wa Allah sunaye da siffofi suna ce musu mutashabbiha ai wai su ahli sunna suna kwatanta Allah da halittinsa yace li annahum saboda su ahli sunna yazbituna ko as-sifati suna tabbatar wa siffofi aw yusammunahum mujassama ko kuma su cewa ahli sunna ai su wai suna bawa Allah kamar gangar jiki da dan adam ke da ita saboda suka ce dan ka ce wai Allah yana da hannu to ai hannu baya zama sai a jikin gangan jiki kaga duk wannan ai wahala ne da kuma kirkiran shirme da hauka kawai ya daga san shi Allah matsayinsa da zatinsa daban yake to duk wani abu na Allah da ya shafi ubangiji to daban yake ba irin naka bane ba irin kuma wanda ka sani bane na fata an gane amma saka suna kawo waɗansu hadisai wani lokaci ko ayoyi sai su murɗa su canja su don su kare muradinsu to wanda bai fahimci abin ba sai kuma ya shiga cikin bata da shiga cikin halaka shi yasa dole labudda malamai suna karantar da aqida ina fata an gane shine ka san yaya siffar Allah take da sunayensa da kuma abin da ya tabbata wa Allah subhanahu wataala yace li anal isbatas sifati indahum yaqtabi aljismiyya lillah so suna ganin cewa wai idan ka tabbatar wa Allah siffa to kamar wai ka ba wa Allah gangar jiki kenan na fa ba haka bane kawai ka faɗi yadda Allah ya faɗa game da kansa ko yadda manzon Allah ya faɗa game da Allah don babu wani wanda ya san Allah da zai kai manzon Allah babu shine ya san Allah shi sa Allah shi zaɓe shi shi ki turo masa wahayi shi ki turo masa zai ki zance da shi sallallahu alaihi wasallam yace wal ajsamu mushabbahun suka ce kuma ai su jiki to haka kamar in kace jiki to ai haka gangar jiki an san tana da shin me halittu dan adam dabbobi da dai sauransu daga su a su ba sa cewa Allah na da siffa ko wace iri yace fa innahum domin su suna cewa idza ra'aytakum haka ne ko iza ra'aita hmm menene ina yake eh yace fa hadihi maqalatuhum wannan shine maganganun su da suke fadawa game da ahlus sunna suna cewa wai ahlus sunna suna kwatanta Allah da wasu daga cikin halittunsa kamar ɗan adam ko kuma dabbobi kuma suna bawa Allah siffa irin ta halittunsa yace idza ra'aita ya ce kuli fulanin mushabbahu idan ka ga mai faɗa irin wannan yana cewa aiwa ne mushabbahun ne au fulanin mujassamun ko kuma wane mai bawa Allah siffar gangar jiki ne ya ce fa'alam annahu jahamiyun to ka sani cewa shi wannan mutumin to ba jahamiye ne kamar da makaranta sasan da ya gabata duk wanda aka dina sukar ahli suna cewa wai ba sa san ahlul baitin manzon Allah to shi din dan shi'a ne domin zai fake da su ne kuma ya sa mummunar idisa ya hada mutane to su ma waɗannan haka suke in suka ce maka aiwa ne yana kwatanta Allah da halittu to mai faɗan irin wannan maganar to asalinsa ba jahame ne aw mu'taziliyun ko mu'tazila ne aw mimman talammaza alaihim ko kuma wanda dai daga cikin almajiransu ne masu irin aƙidinsu min baƙetul fira'i daga cikin sauran ƙungiyoyi na addini ko da ba asalin jahamiya ba ne ko mutazila to dai shi almajiransu ne kamar irin waɗannan yan haƙiƙar haka suna ƙirgan su haƙiƙa ko su ce maka yan faira ko su ce maka wani suna daban amma asalin aƙidarsu shine babu Allah komai ma kawai Allah ne shi za ka samu suka tarbuta wutar mai yawa akan wannan suna ganin cewa komai Allah ne kowa Allah ne shi da yake wannan maganar ma shi ma Allah ne dan haka suke faɗa ai yasa ba zai sallah ba ba zai azbar wani ba dini ba zai yi ba kuma zai aikata duk abin da gida ma na fasadi kuma yana da yana da rai cewa a ransa da kudurinsa ai tun da yana son Allah shi kawai dan aljanna ne sai ga cin tafiyarsa akwai fasadi akwai zina akwai sata akwai komai ma komai ma zai iya kuma na ganin cewa kawai shi hanyar shi kawai zai tafi aljanna ne tunda ai yana kaunar Allah yana san Allah a ransa shikin Allah ubangiji ya tsare imani eh ai sai dai ta huta zo bai kawai tunda ba za ka bi tsarin Allah ba ka ya shiga uku ai ko yace li annahum ya taqiduna an isbata sifati sabitatu lillahi tashbihun yusna ga cewa da kudirin cewa ai tabbatar wa Allah siffa to kamar wai ka kwatanta Allah ne wata jisimun kamar ka ba wa Allah gangar jiki ne zaka ba zaka ce Allah na ji ba ba za ka ce yana gani ba ba za ka ce yana da hannu ba ba za ka ce yana da kafa ba ba za ka ce duk wani abu da ya shafi Allah ba za ka faɗa ba to haga ai in ka kalla abu to kamar ka ai ka ma kaskanta bai ubangiji kenan na fata an gane to idan ubangiji yayi bayinsa ya tsara duniyarsu kuma kai a fahimtar ka kana ganin cewa shi baya ji baya ji baya gani a cikin mutane abin yabo ne shi abin so ne abin a burge ne tausan hima na a rika ji saboda bai san ma inda yake ba baya ji baya gani makaho kuma kurma haga ya bala'i ya tattara kan sai da Allah sauke masa to kuma kake kutanta ubangiji kai kaman maganar tauhidi kawai ne kai magana ta tauhidi kadai kar ka faɗo na ba tauhidi ba to ka san cewa shi wannan mutum khawarij ne ya daga cikin khawarijawa na fata kun gane domin su tauhidi a gurinsu daban da abin da yake tauhidi a gurin ahalin sunna a gurin ahalin sunna shine menene tauhidi ta Allah daga dukkan siffofi da zai kamata a yi na bauta ta Allah a dukkan bauta ta Allah a siffofinsa ta Allah a ne a ayyukan da ubangiji shi yi kai da cewa Allah shi halitta duniya ya da sammai da kasai da duk abin da yake cikin ta shine rububiyya kenan sannan kai da cewa Allah na siffofi siffar Allah kuma ta yi shi kadai ba shi da musharaka da wani a cikin siffarsa ba irin ta wani da ka sani ba ce duk siffar ta shafi ubangiji kawai ta shi ta shi kadai ta yi da banci da ta kowa da ka taba sani a duniya sannan kuma ka kaɗe ta Allah a dukkan nau'in bauta neman agaji neman lafiya neman arziki neman yayewar bala'i neman saukar alheri duk Allah ne kadai ke da wannan ne suka ce shi tauhidi an kasa shi kashi uku ko tauhidul uluhiyya shine kade ci Allah a gurin bauta dukkan nau'in bauta al-istighatha wal isti'ana wal isti'aza duk abun Allah shi kade ake ba bandi banda wani ba shi ba ka shiga cikin bala'i Allah kade zaka kira ba wani ba kana neman aka dauki abubuwa san cakude Allah zaka kira ya yaye maka ba lafiya ka roki Allah ya kawo lafiya domin shi ke kade ke kawa ko abubuwa sun zama baya da ake kamata ba talauci ya yawa ka roƙi Allah ka fi arziki kana son ilimi ka roƙi Allah baka ilimi duk wani abu da ka sani wanda Allah kaɗai ke iya ba da su to haramun ne shirka ne ka roƙi wani ba shi baka ce baka abu ko abubuwa sun yi tsuri a Najeriya kuma sai da kabarin wani daga cikin da ke rage cewa wai mutanen Allah ne kuma yayi zaman tahiya a bakin kabarin yana roƙon na cikin kabarin inda zai iya bada waɗannan abubuwa dan me yadda ya mutu a sai fa adam ba san mutuwa ai daga cikin abin da a shedan ya yaudara annabi Adam ma ya saka tun a wannan bishiyar ko ai haka yace masa ai ya Adam hal adulluka me asidatul kulli wa mulkin la yabla kana son nuna maka wata biya idan ka ci za ka dawo ba za ka mutu ba kuma za ka samu wani mulki wanda ba zai kare ba da haka yau da ranar ba adam haka siffar ɗan adam ba ya son mutuwa ba ya son mutuwa shi ya fi son kawai kullum yana nan ko to haka ko ba mutuwa kuma akwai tsufa yi to da shi har yana da wannan abin don me zai da ya mutu kuma kowa idan ya mutu me za a mar za a mar wanka ko a tuɗe mar kayansa a maru alwala a matsarki a yi alwala a yi wanka a sa alkafa da ɗaure a taunin rami a binne shi kamar da ake binne hatsi in za a shuka shi daga shi sai aikin da ya shi ke to don mai yadda ya mutu haka ka ga mutum ya shirka kenan to Allah ne ke yaye musifa halin da muka ciki ya Allah ka yaye mana Allah ka kawo Najeriya ɗauki Allah ka kai ta addu'a ka roki Allah shikenan Allah yana ji kuma zai kawo shi Allah tsarinsa daban da ɗan adam in lokaci ka ga abin kamar ba a taɓa yi ba Allah ya yi mana musifa to ce idan kajim tana cewa kai kamar to su a gurin waɗannan mutane kawarijawa a su a gunsu tauhidi ba yadda mu muka ɗauka alisunna ba ne tauhidi ne kaɗai ta Allah a cikin bautarsa shi kaɗai a kaɗai ta Allah cikin ayyukan da Allah ya taushe ne da rububiyya waye ya halitta sammai da ƙasai Allah waye ya halitta mutane Allah wake raya su Allah wake ciyar da su Allah wake kashe su Allah na fata an gane wake canza duniya ya kawo sanyi ya kawo zafi ya kawo damuna kwanakin bayan ruwa ake ta yi har ana ta addu'ar ma Allah ya ɗauke ruwan ko to yanzu fa babu Allah ya ɗauke me ya fara kai faru Allahu a'lam haka Allah ya ga dama tsara kayansa wata duniyar kuma yanzu zaka kankara ake musu wa yake kyawun abin Allah ne to shi aka cewa rububiyya ka kade ta Allah a cikin ayyukansa kai da cewa duk wani irin waɗannan ayyukan Allah kadai ke iya babu wani banda shi kama ga a tafiya irin ta su wa'ancan sun yadda cewa wani wai shehun su ko malamin su yana da dama kina ka dan ce gausi zaka ce gausi a kidansa shine shine yake da wani hannu a cikin juya lamarin duniya shi za a nema shi za a roƙa ya yaye wa duniya halin da ake ciki na bala'i ina fata kuna ganewa wani shine kudurinsu sai a ce akwai gausi akwai kudubi akwai kaza akwai kaza to Allah ubangiji tsare imanin yace li anna tauhida min usulil almu'tazila yace domin hi tauhidi a wurin mu'tazilawa shi daban ne wa huwa indahum ko shine ne na fa sifati in suka ce maka tauhidi su abunsu wai ne ka kore wa Allah duk siffar da Allah ya faɗa kansa karka ce Allah yana ji karka ce yana gani karka ce yana da hannaye karka ce yana da kafafu ina fata an gane duk siffar da Allah ya faɗa kansa ko manzon Allah ya faɗa game da Allah karka faɗa ka kore wai ka kore siffar nan to wai shine ka kade ta Allah su a gurin su in kuma ka tabbatar da siffar da Allah faɗa kansa ko annabi faɗa game da ubangiji to ya kamar ka hada Allah da wani kenan saboda ka so a gurin su kayan shirka kuna ganewa to kaga mutum ya shiga bala'i kenan kuma dukkan wahala ne a cikin tafiyar domin zaka zo a ƙarshen ƙwalwa ta buga ka rasa ma to ah to idan ka ce Allah baya ji to ya laka roƙe shi kuma ya amsa maka eh Allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'ira da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi arham yashhadu in baya suka tambaye ka game da ni ka ce musu ina kusa da kowa kusaci na ilimi da sanin halin da kake ciki kuma yana amsa addu'a ko roƙo na duk wanda ya roƙe shi to idan ka ce baya ji to ta yaya zai amsa ya san da kake faɗa yanzu kurma idan ana yin hira me yasa ake cewa haka bai sani ba aiko ba zai sani ba ana kallon majigi a yace kurma sai cewa ake abin dariya daga hannu a daga hannu shi zai gane dariya ake sai shi wata dariya saboda ba su bai san da ake faɗa ba shi da ga kawai baki yana motsawa so bai san da aka faɗa ba haka shi ba zai dariya ba abin da aka faɗa abin dariya in dai ba wani aiki a na motsi ya gani an yi ba magana ce aka ta ai dariya amma shi bai san an bai san da aka faɗa ba saboda ba ji yake ba to ga su a wurin su wai ka ce ka kade ta Allah ka ce wai Allah bai da sifa kowace iri to su shine tauhidi a gurin su kaga sabanin kuma ahlus sunna kenan me tauhidi a gurin ahlus sunna shine ka kade ta Allah a gurin dukkan nau'in bauta Allah kade za a yi wa ka kade ta Allah cewa siffofin da Allah ya faɗa wa kansa ko manzo Allah ya faɗa game da Allah to siffofin nan na Allah ne kebantattu ne ba irin wanda ka sani bane na fata an gane sai suka buga misali malamai wani mutum ne aka haife shi makaho baya gani har yi shekaru da yawa bai taba gani ba wata rana haka kawai sai Allah kamar gani kawai dan sa sai bude abin da ya fara gani a duniya shine zakara ita me wannan ga tona shine zakara ce to yana cikin mamakin zakara sai gidan ya dauke shi kenan aka ta gaba da rayuwa a haka a tara ka ce masa kai a yau giwa sun shigo ɓarin guri kaza ya ce giwa me kuma giwa ta kai zakara girma kaga abin da ya sani da shi ke kwatantawa kuna gane kwatantan to shi sa idan ka ɗauki cewa kai sanin da kai na gani shi za kwatanta Allah to za ka shiga cikin masifa amma ka yarda Allah yana gani tunda ya ce yana gani manzo Allah ya ce yana gani wani irin gani inda ya dace da ubangiji shikenan ka huta kawai Allah yana ji to ba irin jinka ba ba irin ji na ba ba irin ah yanzu ko gani da Allah yayi wa halittun sa ai daban-daban ne ai muna buga misali kai yanzu kana gani a cikin halittun Allah waye fi kowa yafi daraja ina dan adam da nasin qur'ani ko to amma yanzu kana da kulliyar ka tana gida ita kulliya idan duhu yayi duhu babu komai kun kashe wuta an an dauke ne fama tana gani kuma da idanta da kuma idan gaba to da kai da tawafi daraja kai ne amma ka Allah ya tsara to yanzu ganinka da dake da ganin kulliya ba iri ɗaya bane to haka ashe ko gani na cin halittun ma ba ɗaya Allah saka shi ba haka dan an ce gani ka kwatanta cewa kai ka kwatanta naka ne kake ba ubangiji to shine ka shiga cikin matsala amma dan kace kai Allah yana gani kuma kana da imani a ranka cewa gani na ubangiji ba irin na bayin sa bane gabaki daya saboda Allah ya ce babu wani abu da ya kama da shi da ka taba gani ko ka sani babu kuma duk da haka shi Allah sami'un ne kuma basirun haka Allah ya faɗa to kai ka faɗa sai ka huta kuma kai imani da haka sai ka huta ko ba shi bane in ba ubangiji ba yaya zai sa ma bawansa a cikin teku kifi ya haɗiye shi wanda Allah ya faɗa mana cewa duhun teku fa idan ka samu yanzu oceologist za su ga maka cewa ai duhun teku guda uku ne nirki uku ne yanda Allah ya faɗa cikin Qur'ani zulumatun ba'daha faqa ba'd idza akrajadahu lam kadiraha in mutum shiga cikin teku asalin deep sea shi duhu ne da shi shi yasa waɗansu halittu da Allah ya su na musamman su ba sa iya rayuwa kuma sai a wannan gurin kuna ganewa to amma ga wani bawansa ya sa kifi ya haɗe shi a gaba ƙaramin kifi bane wannan ai ya haɗe mutum kamar da aka haɗe sai mu da miyar kuɗewa mu duk ya tafi ko ba shi kenan ba amma ya kira ubangiji ya talaka cewa wazannuni iz zahaba mugadiban fadanna allan naqdira alaihi fanada fi zulumati ka tunda zannu ne annabi Yunus kenan lokacin da ne ya tafi ya ya tafi yaje Allah sa aka tsindima shi a cikin kogi a cikin teku kai kuma kifi ya hade shi aka ce kifin ba abincin ka bane sel aka saka shi ko ba mutuwa zai ba ya zauna a cikin amma sel ne na ubangiji aka ba kifi aiki ko da ya tabbatar ya shiga bala'i ya ce fanada fi zulumati sai kira Allah a cikin duhu kan duhu mai jami'in duhu a cikin a hausa dufai ko dufuffuka ni in gabar na yanta kai bahir da jami'i a hausa kawai kawai ka ce bahir da jami'i shi nan ka huta tun da ya ba komai bane ke da jami'i a cikin wasu yare a wani yare akwai abu ne yana da jami'i amma a wani yare bahir da jami'i kawai idan kana so ka gane abin mai yawa ne sai ka faɗi wata kalma sai a gane yawansa shi ke ko yanzu ruwa a hausa mai jam'insa ruwaye ko rauna haske fa haskoki Allah zai kamar ce mai jam'in aljanna ya ce aljanu ko aljannoni to dai ala ayi hali kaga sallah ya mana cewa a cikin duhu duhu kan duhu din ya kira ubangiji yace fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin ya tabbatar ba wanda zai kama dauke sai Allah shi kadai annabin Allah ne sai kira Allah yace la ilaha illa anta ya Allah ba abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai kai kai kadai ne Allah inni kunti minaz zalimin mana Allah ka mun dauki ko sana ce ne fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadhalika nunjil mu'minin sai muka amsa masa to wannan kiran da ya a cikin teku cikin cikin kifi cikin a cikin teku can kasan teku saboda manyan halittun kifayen kansu suna zama ne a ƙarshen tekun a deep sea din can ƙasa sukan fito time time ɗan sha'ir sa kaɗai su ƙara koma haka Allah ya su amma ya kira ubangiji Allah ya kuma ya amsa masa don kace Allah ba ji me kake so ka ce kenan to shi sa duk siffar da Allah faɗa wa kansa kai imani da ita ba kuma sai ka suranta ta ba babu kaifiya kai ka yadda da fiki haka Allah ya faɗa kai imani sai a wuce gurin ka tafi cikin imanin ka shikenan Allah tsare imanin mu don suka ce maka ai su a wurinsu wai tabbatar wa Allah siffa shirku ya ce wa nafayu siffati tauhidin kuma a wurinsu kore wa Allah siffa wai ne tauhidi ya ce fala yanzu ko ina ne ya zunnu annahu yuridu tauhida alladhi huwa ifradullahi bil ibada kar ka dauka cewa idan suka ce maka tauhidi to ba suna nufin cewa ka kade ta Allah abota ba ba haka suke nufi wasu su abin suke nufi kar ka ba wa Allah kowace irin siffa kawai haka su suke ne wai Allah bai da kowace irin siffa sai kaji mutum ya ce shi Allah wai ba fari bane ba baki bane Allah ko haga wannan kalamu ma da ya kawo tukunna a duniyar masu ilimi to ne shine ke so kwatanta Allah ma da wadansu abu da ya sani kawai din kace Allah kowa san waye Allah kawai shi kenan baya bukatar mashar shi ko ba haka bane in kace Allah ko kowa san waye Allah kuma wani abu na ubangiji sai ubangiji kaddara wannan sunan na Allah ismul jalala duk duniya duk yaran duniya kawai sunan ɗaya ne kuma kowa a yaran sa ya san kawai abin da ake nufi baya buƙatar kamar wani dogon bayani sai dai shi ma a yaran sa ya dauko wani abu ya zai faɗa game da Allah amma in ka ce Allah a kowane yaran duniya kawai kowa san waye Allah haka Allah kaddara duniya ta zauna akan ta ismul jalala ne ina fata an gane to haga shikenan da zaka tafi akan wannan karantarwa irin ta salafus sali da ka huta amma kokarin cewa ta kutanta Allah da wasu abu da ka sani to shine kamar irin kutancan da mai makahon da bai taba gani ba a duniya sai ya gaza kara kuma idan ya ƙara daukewa to duk abin da ka faɗa a duniya ka ce mar zaki sai ce maka ya kai zakara giwa sai ce maka me ya kai zakara domin shi abin da sani kenan to Allah tabbatar da imanin yace su ba suna nufin ta Allah da bauta ba walakinnal murad bihi indahum ko aina fayu sifati su abin da suke nufi shine korewa Allah siffa li anna isbata sifati indahum domin su a gurin su in ka tabbatar wa Allah yana da siffa wa yaktadi ashirku wai kai shirka yanzu a gurin khawarij in ka ce Allah yana gani sai sai kai ka fita musulunci jinin ka halatta kawai sai harbe ka sunan khawarijawa saboda shi agunsa wai kayi shirka kenan Allah ka tsare imanin yace wali haza yaqulu ko eh yaquluna ko eh menene qur'an za'a bi shirki su suna cewa su khawarizawa suke cewa ai qur'ani kansa akwai shirka a ciki haka suke cewa suka ce qur'ani ma ya zo da maganganu da suke shirka ne yace li annahu yuthabbitu al-asma'a was sifati lillahi subhanahu wa ta'ala saboda ayat qur'ani akwai siffofin Allah da kuma sunayen Allah to suka ce wai wannan ma shirka ne Allah ka tsare imanin da kuma da manzo Allah ya faɗa duk wanda ya shigo addini a baibai zafin addinin ne a ransa ba ilimi daga gidan annabta ba to zai zo ya wuce haddin musulunci har zai shiga cikin wani layin da ya bar addini ma ba tare da ya sani ba musamman su kawari sai maza Allah ya kwatanta wa sahabbai cewa waɗansu mutane za a yi bayan ku idan suna sallah ku sahabbai na sai ku rena sallar ku ka duba sahabi fa idan sun sallah amma kawari sallar sa ta fita sahabbi tsanani da wani kankalewa da wani kaza da kaza in kuna in suna gasan qur'ani sai ku rena naku amma duda ga suna fita a addini kamar yadda ake idan ka samu ƙwararre wanda ya ƙware a harbi na kwari da baka kuma yana da ƙarfi sosai in ya ja kwari da bakansa ya harbi dabba ga ta gashi a short range kusa da kusa to kibira ta fasa dabba ta fita ta fasa dabba ta fita ba amma za ka daga ɗauki kibiyar babu jini a jikinta ko ina kuma ta kashe dabba saboda zafin da zafin harbin da ya mata da kuma ƙarfin da yake da shi na harbin da yake kuna ganewa ma'ana abin da yake nufi za su fita addini ba su ɗauki komai ba sun koma arnanci domin da ka zo ka ce ƙur'ani ma shirka ne to kawai na ka kama haka mutane ya mutane suna bukin to wani shine kawari jawa ya sa su a gurin su kawai kisa shi ne da kayi magana sai aika fita a musulunci suka tara waɗansu suka ce musu kai kai kalmar shahada ku arna ne in aka ce maka me za ka ce za ka kalmar shahada ne na ƙasa ba suka yi sai na ce kai da larabci za ku yi to ba mu sayar da mutu ita ce wa'ina kun zama arna mai da su tun a yanka su to shi ne kawai da zawa ke Allah ka tsada imanin ya ce li annahu ya sabitun al'asma wa sifati lillahi subhanahu wa ta'ala fa hada qatar shaykh rahimahullahu to wannan shine abinda albar bahari yake nufi ma'ana kalmar tauhidi a gurin khawarizawa daban take da kalmar tauhidi a gurin ahlus sunna da aka ta maka tauhidi a ahlus sunna shine ka kade ta Allah a cikin dukkan nau'in bauta ko da siffofin da kuma sunayensa da kuma ayyukan da Allah yi to su a gunsu ba haka bane yace qasduhu at-tauhidul ladhi huwa ala madhhabil mu'tazila wannan shine tauhidi a gurin mu'tazilawa yace amma tauhidul ladhi huwa ala ko menene ala madhhabi amma madhhabi al-sunna huwa ifradullahi bil ibada amma tauhidi a gurin ahlus sunna shine kadaita Allah da bauta fa idza nani ko eh talabtal bayan halat tauhid idan ka nemi bayanin wannan tauhidi yace alladhi huwa ifradullahi bil ibada wanda shine kadaita Allah da bauta wani fayi shirki da kuma korewa Allah shirka fa haza la ya'muru bihi bal ko matlubun da dalilun yace to wannan babu laifi abu ne wajibi ma yace kai abu ne ma da ake so duk musulmi ya san menene tauhidi ko meye nau'ikan tauhidi guda uku yanzu ka zo kana zaune kawai ga zaman ka ba wani zai ce maka ma huwa tauhid ko maka da makalla me tauhidi me zaka ce ma ta shine kadai ta Allah da dukkan nau'in bauta ta amsa masa tutu an tamin tauhidi wai kashi-kashi ne to menene ban gane ba ce eh akwai tauhidul asma'i was siffa rububiyya uluhiyya ne rububiyya shine ka kade ta Allah a cikin ayyukan da Allah yayi halittar sammai da kasai halittar kai dan adam dabbobi bishoyi juya duniya ko tafiyar rana da wata duk wannan aikin Allah ne to kai da Allah ne kade ke wannan aikin kuma shi babu wani ba Allah ba da yake da hannu a cikin wannan abu ko ba haka bane sannan al-asma'u was-sifat ka kade ta Allah a cikin sunayen da Allah yake da su da kuma sunayen da manzon Allah faɗa game da Allah suna nan da yawa ne ba kade ta 99 bane na fata an gane ya zo a cikin hadisi da yawa sunayen Allah daban-daban masu yawa sannan manzon Allah faɗa cewa ran tashin kiyama ma Allah zai kimsa mar waɗansu sunaye na ubangiji wanda shi kansa a yanzu bai san su ba sai a kiyama zai san su tukunne ke faɗa wa Allah sunayen don ya roƙi Allah zo a yi mutane hisabi na fata an gane to kaɗai ta Allah cikin duk sunayen Allah ta yi daina da sunaye kuma sunayen Allah daban da sunayen halittinsa na fata an gane sannan ka kaɗai ta Allah ne a gurin bauta shi ne uluhiyya duk nau'in bauta Allah kaɗai ake yi wa bauta ba ta kaɗai a ce sallah azumi idan muka saba gani ba ko haji rukunin musulunci guda biyar ba a'a ya zo a musulunci yanka bautar Allah ne to Allah kaɗai ake yi wa yadda ba a yi wa wani sallah ba a sallah don wani to ba a yin yanka da sunan wani ba Allah ba ko ba a yin yanka don bin umarnin wani ba Allah ba yasa Allah ma sai ya haɗa yanka ɗin da sallah na fata an gane ko ya ce fasalli rabbika wanhar ka yi sallah don ubangijinka ga ubangijinka kaɗai sannan kuma yankanka ma idan to don shi kake ƙul inna salati wa nusuki duka sallah jero cewa da sallah da yanka duk don Allah ake sai ta tabbata a cikin aƙidar musulunci duk wanda ya yanka dabba ba don Allah ba in ka sani haram ne ka ci boka ne ya shiga rigar malinta an zo gurinsa neman magani na jahilai sun zo su sai ta sai an nemo ai mun yi wani aiki sai an nemo bakinsa sai an nemo kallar kaza na dabba sai faɗo wani siffa sai kuma aje a nemo a gaban ku dai sai bismillah sai yanka to haram ne ka ci kai saboda asalin abin shine aljinin da yake wa tsafi shi ya bashi umarnin a nemo dabba kala kaza kun gane yasa aka nemo dabbar da ba ita ba ba zai je karba ba in ya ce kuma daga galibinsu ta ce maka baki ko a ce maka farisal ba ko ɗigon kuma jiki a ga duka wani tsafa-tsafa ne kuma shirka ne ko da da zo yankan cewa bismillah to haram ne in ka sani ka ci saboda ya yi maye ne fake da annoba kawai ya faɗi bismillah ne a faru don kuji amma asalin abin da ya sa aka yankan aljini ne ba da umarni cewa a nemo dabba kala kaza yana cika da gun mai magani sai ta aisha ka tafi ka nemo tirare kala kaza ba suna faɗa ba sai ka nemo goro farare a gun farin ɗan goro za ka je ka so ka shiga uku eh ba zai siya ba an agun ba baki ne an kai farin ne ba ta yan baka san daga garin ba kai baka san me ba sai sai arha ya tafi kawai amma an kai ma ka san kana bai kace masa a farare kake so an tagun fari ya ce su ware ku sai ka ware ku na dubu daga da masa dubu dari ai ba zai siya ba ko to haka suke ba mutane wahala kuma duka wannan duka shirka ne na fata kuna ganewa to saka kadaici Allah a dukkan agun bautar Allah shine yin yanka dan Allah ake yi saboda ka in za ka yi yanka kana da arziki kawai bari ka soron rago ko taure a yanka a gidanka to wannan haga dade ne za ka so ka yi bismillah a yanka nan me ka ce kawai na so ne a yanka iyali a yayi walima a ci abinci koya da daɗi wani ya halatta ina fata an gane amma wani ya ce maka za a yi abu kala kaza dole sai an zubar da jini to wannan an shiga an saki layi ina ruwan Allah da jininka yasa ubangiji ta dabbar layya da hadaya yake cewa layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin ilalahu taqwa minkum jinin dabbar da naman dabbar ba gun Allah yake zuwa ba ba ruwan Allah ma da shi me Allah ke so yaga kayi abin dan girman sa dan ya ce ayi ka cire kudin ka mai kyau ka sayi rago 100 kaza dan ka yanka alayya saboda ka bi umarnin Allah to wannan abin da kai sai Allah ya baka lada kuma dabbar ka zaka cinye da kai da iyalanka ba ko ba ka bane sai kuma Allah baka lada so duka nau'in bauta Allah kadai ake yi wa ba a yi wa wani ba Allah ba in kai wani ba Allah ba to ka fita Allah musulunci zaka fadi wurin neman taimako ne da agaji to agun Allah ake nema saka ce bismillah amma ka ce shehu to ka shiga layin bala'i kuma sai da Allah fito da ka lafiya na fata kuna ganewa so duka haka ake tafiyar da tafiya akan addini to idan mutum ba ilimi yake da shi na tauhidi ba za ga gashi da ilimi na ibadat amma ba da ilimin tauhidi suka ga abu ya faru ya fita musulunci bai sani yasa manzon Allah ya zauna a garin Makka shekara 13 a matsayin annabi ba abin da ake sai tauhidi ake karantar da mutane a kusan shekara ta goma ne ma fa aka je aka kama gana akan sallah aka kawo sallah amma har farkon shekara kusan goma ba wani maganar sallah kawai ka yadda Allah shi kaɗai ne abin bauta ka yi bara'a da duk gumaka shi kenan kai musulmi babu sallah ba azumi ba zakka ba kaza haka aka zauna a maka magana ake kan tauhidi domin shi ne abu da in ba ka da shi ka je gaban Allah to kai dameji ne yawon ina fata kuna ganewa shi sa wajibin malamai ne karatu da yawa ma a daina yin sa a dawo kawai tauhidi zalla ake yi ka iya sallah ka iya tsarki ka iya kaza amma baka da aqidar tauhidi baka san haƙoƙin ubangiji akan ka ba baka san matsayin manzon Allah a gurin ka ba har ka shiga dame da kenan Allah tsare imanin yace to ga irin wannan neman ilimin tauhidi fala ba asabihi wannan abu ne yace bal huwa matsalubun wannan ai wajibi ne ma dalilu ana nema ne ma duk mumini duk musulmi ya san ilimin tauhidi na fata an gane ya san waye Allah me ya haƙoƙin Allah menene ba a faɗa siffar Allah sai aikinsa ne kaɗai duk wanda ka faɗawa ba Allah ba da saninka to kayan shirka komin girman wannan ɗin kuma kowa ne ne isa maza Allah yana zaune wani sahabi ya zo suna yi magana da maza Allah sai ke cewa in sha Allahu wa shi'ita idan kai da Allah kuka so sai maza Allah sai ya ɓaci nan da na aka gane canjin fuska a gurinsa ya ce bal in sha Allah wahadahu ka ce kawai Allah ya so daga suka ne kishin Allah ne ya ce a Allah ne ke so wa mata sha'una ko illa an ya sha Allah abinda kuke so ba shi ke tabbata ba sai idan Allah ya so abin ya tabbata Allah ya so abu kada ya tabbata sai kuma aka aka zo da ta kai ma kana son wannan abin a lokacin kai kunkurin abin ya faru kuma sai abin ya faru amma abu nawa ne kana so yayu ko bai yi ba saboda Allah bai so shi yi ba ba ga sunan da yawa ba to shi sa aka gane wannan sai ka fahimci ilimin tauhidi kafin imanin ka tabbata kaga idan mutane ba sa zuwa makaranta ko karatun tauhidi zaka wani ga ilimi sosai fa amma labahi da aqida kaga babban malami yayi fice a duniyar ilimi hadisi kaza waye amma bahi da aqida bai san bai san tauhidi ba sai ka jingina wata magana kana tausayin sa ma abin tausayi kawai ya saki wani irin layi abin mamaki gashi malamin duniya ta da cewa malami ne a bangare kaza amma Allah bai san waye ma Allah ba yana ba waɗansu bayi siffofin Allah idan ka rai cewa akwai wani da zaka bi ta hanyar sa kaje gurin Allah ba manzon Allah ba ka fita musulunci kowaye shi manzon Allah kadai zaka bi shine ka je gurin Allah kai tsaye in ba manzon Allah ka ba ga cewa akwai wani daban ba manzon Allah ba hanyar shi zaka bi ko tukunna shine zai kai ka gurin Allah to ka shiga layin bala'i ka shiga layin bala'i kuma wannan shine irin abin da kafiran makka ƙureshawa suke faɗa game da gumakansu a cikin sun yadda gunki ba Allah bane sun yadda lata uzza manata kaza hubal waye duk sun yadda ba Allah bane suka ce ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa ba ha muna bauta musu dan abadin su Allah bane suka ce a dan su isar da mu ga Allah ne su ne ya su faɗa wa Allah matsalolinmu kuna ganewa to ai da yake da wanda a yanzu yake dauka cewa akwai wani a duniya ba manzon Allah ba da shine zai fada wa Allah damuwar sa shi tukunne samu Allah karba to me bane da wancan da ya dauka cewa wancan duk dai ne duk dai ne ba bambanci to sai idan baka san haka ba zaka shiga cikin matsala sai ka juna da yana ji a ranki cewa shi bai kai matsayin da zai roƙi Allah ya amsa masa ba shi ya ɗauka cewa addu'a sai an samu wani gingimin malami ko ba ka bane an je gurinsa an gurfana an sun kuyar da kai ƙasa a ce malam ka mana addu'a mun shiga cikin kaza mala'i a roƙa mana Allah kaza yana da imani a ranki cewa wai wannan malamin ne zai iya roƙan Allah ya amsa ba shi ba shi ban da shi haka mai kuskure shi a manzala ya zo ya yanta ‘yan adam ne daga bautar wani Allah su kuma bautar Allah kai tsaye ka rika ji a ranka cewa kana da matsayi a gun Allah tunda kai musulmi ne ka yi imani da Allah kana son manzan Allah kana bin manzan Allah to in dai ka roƙi Allah in dai baka cin haram kawai Allah ya karba ina ba ta kuna ganewa so ba laifi bane kai ka cewa wani a taya ni addu'a haga ba cewa kai shi zai ma addu'ar ba ka taya ni addu'a in kana ganin salaharsa wanda a duniyar malaman aqida ma suka ce ka roki wani mai ma addu'a na kasu ne a tauhidinka na za mu gane wannan hadisin manzo Allah da yake cewa an bujuro mini al'umma tashin kiyama gaba ɗaya an nuna manzon Allah samfarinta sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa sahabbai yace an nuna min tashin kiyama gaba ɗaya da za a yi sai na ga wani annabi da mutane ‘yan kaɗan rahadun kamar mutum tara goma sha wani abu haka ‘yan kaɗan su ne mabiyansa ita sai na ga wani annabin ma gaba ɗaya mutum biyu ne suka yi imani da shi ko mutum uku sai na ga wani annabin shi gaba ɗaya babu wanda ya imani da shi ya gama wa'azi har ya koma ga Allah ba wanda ya imani da shi ya ce ina cikin wannan ina kallo a taho da wannan shi ne annabuwa ne ga mabiyansa su zo su wuce wannan annabuwa ne su zo su wuce ya ce san sai na ga wani annabi da wani taron mutane da yawa ya ce fadanantu annahum ummati sai na ɗauka cewa al'umma ta ce sai Allah ya ce mun a haza Musa wa qaumuhu wannan nabi Musa da mutanensa sai shi ma zo ya wuce zalla na kallon su sallallahu alaihi wasallam yace izru fi'li sawadun azim sai aka nuna mun wani taron da ya fi na annabi Musa faqila li sai aka ce mini haza ummatuka to waɗannan sune al'ummarka mana suna da yawa ya fi kowane annabi mabiya sallallahu alaihi wasallam wanda suka imani da shi ya ce amma a cikin al'ummar taka a cikin tawagar taka akwai mutum saba'una alfa mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba kawai yan darakin tayi ne Allah ka saka mu a cikin su yana faɗan wannan kawai sai tashi ga gida ya ba sahabbai a masallaci a zaune ko a bakin kofar gida a zaune ya suka fara hira domin shi sahabi kullum burinsa shine to ya maganar aljanna shi shine kawai damar sahabi ba maganar kuɗi ba kai ne yanzu ka sa kuɗi a ranka da bala'i da musifa ga yi kuɗin bai samu ba tashin hankali in ka samu kuɗin ma bala'i ko ba shi ba ne Allah ban gida ka tsara imaninmu Allah ka mana ɗauki sai suka fata tattaunawa suka ce mai yiwa mutum dubu saba'in nan mai yiwa wanda aka haife su ne a musulunci wanda baban yi sahabi ne mamarsa ma sahabiya ce bai taɓa yin shirka ba wasu kuma suka ce a ina ga su ne manya-manyan sahabbai da suka shiga musulunci a karan farko kowa yana faɗar ra'ayinsa da abin da yake gini sai manzon Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam sai suka ce masa ai ya manzon Allah mu da ka shiga gida fa tattaunawa muke game da wannan mutum 70 din suwana sun ce su ne wanda aka haifa a musulunci suwana kuma suka ce su ne manyan sahabbanka suwana suka ce kaza kaza kaza kaza sai ce a yace humul lazina su ne waɗanda la yastarquna idan ba su da lafiya ba sa neman a musu addu'a in ba da lafiya ba zai zo maka a dangala ba a maki a gara makalla don Allah kamun addu'a ka zama da haka yake ko ya ɗauka wa wala mahi zai baka lafiya ta ba ba aikinsa ba ce ta Allah ce lafiyar kuma duk duniya kowa ya roƙi Allah sai ya ga dama da karba dan bai wa Allah tilis ina fata an gane dama manzon Allah ne yake da garanti to yi kuma yanzu baya duniyar ina fata an gane kowa ya duk girman sa in yi addu'a sai Allah ya so zai karba ya ga gazo maka yana kuru-kuru da Allah ka taya na addu'a wallahi ban da lafiya a turo masallaci da Allah akwai wani mara lafiya ba haka suke muku ba da Allah to duka wannan alamu ne dina cewa fa ya halatta amma na ƙasa ne second class offer ne ko lowa wala ce ko a duniyar tauhidi yace su ne waɗanda in ba su da lafiya ba sa neman su a musu addu'a sai dai shi da kansa yau kansa addu'a ya dauko ruwa ya karanta Fatiha ya sha kaga ya addu'a ko kuma ya sha magani duk abin da yake damun ka a duniya an ka rike wannan kana yi zaka samu saukin Allah yadda duk wani abagan da ka sha a duniya a baka kwaya kaza a baka kapsul kaza duk balalimi ake ba duk maganin duniya ba da bature ka zai ce maka akwai side effect ba haka bane mana zai iya ma magani kuma zai jaza maka wani bala'i duk maganin bature haka ne yanzu a tunanin paracetamol da kuke yawan sha paracetamol fa aka ce a daga cikin side effect din ne yana da yana kosin cutar ko abin hanta eh amma kullum ka je dugudu ka ce dan labanin afa kaga da zaka kora shi to in ba su da lafiya su suke kansu addu'a da kansu ko ya karanta a ruwa ya sha ko ya kama gurin ya yi addu'a ba da ya halatta ba ko ya ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah ka ban sauƙi shikenan ya gama shikenan sai haƙuri kayansa ba zai ce wa wani ma ban da lafiya kamar addu'a ba ko bayan wannan baya wala ya wuna ba sa zuwa ba sa neman magani ba zai nemi addu'a gurinku ba ba zai kuma neman magani ba kuna gani ba wala ta dayyaruna ba sa yin canfi wa ala rabbihim yatawakkaluna kawai sun dogara ga ubangijin su dijin ta same shi a duniya ba zai ce kaman addu'a ba ba zai kuma ne magani ya sha ba na dan adam ya ji a ce a bashi magani ko a mar allura ko a samar drip shi ba zai yi ba kawai zai addu'a sai ya sha zai tofa addu'a sai ya sha zai saka ya yatsan sa a baki idan guli kasa yayi addu'a ya shafa jikinsa to manzo Allah ya karantar ko duk ba akwai su ba to shi kawai zai sai haƙuri sai ga abin da ubangiji kuma zai hukunci a kansa sai ya yi haƙuri da haka wannan siffar annabi ya faɗa guda hudu ita to su ne masu shiga aljanna babu hisabi babu iƙabi kuna ganewa kai ma an ka riƙe siffar nan hudu kana cikinsu haka ba za faɗa za ku iya akwai wahala sosai in ka je ka sha maganin maka za ka ce ka ni fa aji amin tesfa wannan abu wani ma kan ciwon kai musamman a yakalin ba da duk kuɗi ba da wahala ciwon kai ba kawai hau mota sai guru shi duk asibitin gashin ma arena sai tafi guru sai tafi idare ka gani to haga abinda ake nufi su tsabar imanin su ya kai ya kawo ba sa neman addu'a a gun kowa kawai shi zai roƙi Allah karan kansa sai ya haƙuri an samu sahabbin manzon Allah ko ba shi da lafiya ya ɗauki wannan hadisi ke amfani da shi Allah turo masa mala'ika ya zo gaishe shi mala'ika Allah turo masa sai ya zo gaishe shi kuma yana ta zuwa ba ka ba su ɗaya ba su bi ba da yake na yawan yin jinyar daga baya da abu ya tsananta masa ya fara neman magani sai malakai daina zuwa eh annabi ya ga masa ai malaika ne daga baya to nan da ake ai malaika ne sai ne turo shi zo gaishe ka saboda kana da hakuri akan jinyar da Allah daura maka ko amma zai mutun ya je wallahi kina ne aka rabuka Allah ga kunso kansa ya daure da wani katar rawari wai azu adaba masa to wa ce ma annabi maka dole ka samu sauki ka je in iyarka bata da su baka ta maka addu'a yake nan Allah zai karba maka mama ki mun addu'a Allah ban sauki shikenan ko amma duk gidan malami da maka addu'a ba lalle bane Allah karba ba lalle bane amma mamarka ko babanka ka faranta masa da kai sun yace Allah ka yi wa dana shikenan an gama so haga imani ana so da imanin kai ginu ka san waye Allah kuma ka rika ji a ranka cewa kana da matsayi a gun Allah in ka roki shi zai amsa to wannan shine imaninka ya kai amma ka rika cewa wai sai su malam wane sai su shak wane su ne masu girma a gun Allah da in ka roƙe je gun su ka roƙe su kace su ga ya faɗa wa Allah kan kuma wani abu ma rashin kyautatawa wai sa ce wai za mu ga ya wa Allah shi kuma ya mai da kansa wani mai ofishin caja mutane in ka zo in baka da kuɗi ya ganka gaza-gaza rena ba zai ma kula gaza sai ba sai ka shingida ɗan abin ɗinsa ita a mara fatiya sai mai wani aka hada da hannunsa in kana kuma da kuɗi kana biya sosai da ka zo tsayawa zai ta aiji ma mun sa an maka ka hafi kafa miliyan ɗaya iza waka miliyan ɗaya to za ka biya kuɗi da yawa ne za ka biya kuɗi ne a yi da yawa ko ba shi ba ne sai kai kuma ka cak ko ka kawo crash ko ka ta ka account number ka jibga masa miliyan kaza ba haka bane ka bar mamarka a cikin yunwa kanwata a cikin talauci kanin babanka a gidan haya ko ba yi bane ka je kana ba wazin su kuma wanda ba daidai bane wanda idan ka zo kai waɗannan kidima Allah zai faranta ma ya ma abin da baka taɓa tsammani ba ko to so ake ka rika ji cewa kana da matsayi a gun Allah amma ba za ka gane haka ba sai ka da ilimin tauhidi kaga yanzu wannan hadisin na wannan magana cewa ga hanyar shiga aljanna babu hisabi babu iqabi aiki ne guda hudu idan ka je ka rike daga yau zuwa ka mutu aljanna wala shakka insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu